Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna cikin wannan littafi na al-aqida. Yau shine majalisi na 15. Zamu tashi al-imanu bil yawmil akhir. Imani da ranar lahira yana daga cikin rukunan imani shine mutum yayi imani da cewa akwai ranar lahira ita ce ranar tashin alkiyama don mutum ya mutu za a tashe shi yadda aka zo duniya baka san yadda aka yi ka zo ba ko kowa ba wanda yadda ya san ya zo duniyan nan in an tambaye ka ya aka yi ka zo duniya baka sani ba to za ka yi imani da cewa kuma za a mutu to in an mutu kuma za ka yi imani cewa za a tashi to shi ma wannan rukuni ne cikin rukunin imani to almuradu bil yawmil akhir me ake nufi da wannan rana ta ƙarshe ne me ake nufi da ita al yawmil akhir huwa yawmul qiyama ita ce ranar tashin alqiyama alladhi yub'athu an-nasu fihi lil hisabi wal jazaa lokacin da za a tashi mutane domin a musu hisabi a kuma ba su sakamakon abin da suka aikata in na sharri ne a nuna musu shi in na alkhairi ne a nuna wa mutum Allah ya samu ga alkhairi wa summiya bidhalika li'annahu la yawma ba'dahu abin da sa aka kira ta ranar tashin kiyama aka kira ta ranar karshe saboda babu wata rana a bayanta ba rana a bayanta ce sa an kira ta ranar ƙarshe haisu ya staƙiru ahalul jannati fi manazilihim wa ahalun nari fi manazilihim wannan ranar shi ne ‘yan wuta za a tara su a matattararsu ‘yan aljanna za a tara su a matattararsu ɗan ce ranar ƙarshe da dole ka yi imani wannan ranar za ta zo to me ake nufi da imani da wannan ranar ƙarshen ya ake nufi da shi al'imanu bil yawmil akhiri huwa tasdiqul jazim bi kulli ma jaa fil qur'ani was sunnah shine mutun yayi yayi imani na tabbas imani na kankat eh cewa duk abin da ya zo a cikin alkur'ani na sunna wanda zai zama zai faru bayan mutuwa daga mutuwa din min fitnatil qabr na daga fitinan kabari cewa a cikin kabari akwai fitintinu fa wa adabihi akwai azaba wa na'imihi akwai ni'ima kuma kai imani cewa in an tashi mutum a cikin kabarin sa in mutum ya mutu aka tashi shi a kabarin sa akwai ci ni'ima ga wanda ya aikata abin kwarai sannan za a tashe ka wal ba'ath za a tashi mutum daga kabarinsa wal hashr za a tara mutane kuma a wani dandali kowa da kowa zai haɗu a wannan gurin wal haut za ka yi imani cewa akwai wani wata ƙorama da annabi ya ba da labari za a shata waɗanda suka yi imani wanda ba su yi imani ba za a kore su wasuhuf ka yi imani cewa kuma akwai littattafai na hisabi da za a ba wa kowa nasa wal hisab ka yi imani za a yi hisabi in wancan ya cuce ka za a rama ko dabba ce ta cuci dabba sai an yi musu hisabi wal mizan ka yi imani cewa za a kawo sikeli na gwada aiki wasu sirat ka yi imani cewa akwai wani abu sirat wanda duk annabinmu ya ba mu labari sallallahu alaihi wasallam wasu shafa'a ka yi imani da cewa akwai ceto za a yi ceto annabi sallallahu alaihi wasallam zai ceci al'ummarsa babban ceto kenan ko sannan annabi sallallahu zai ceci wasu zuwa aljanna wasu za su ceci wasansu ubangiji da kansa ma zai ceto wal jannat wan nar ghairi zalik akwai akwai wuta akwai aljanna da makamantan wayannan dole duka sai kai imani da su wayannan abubuwan da aka labarta mana su qala ta'ala fi wasfil mu'minin ubangiji ya ba mu labari yana sifanta mana sifa ta mumini ke cewa bil akhirati hum yuqinun sun tabbatar za a yi za a yi ranar tashin alkiyama akwai rana ta ƙarshe din nan za a yi ta Allah madaukakin sarki ke cewa Allahu la ilaha illahu Allah shi kadai ne bai da abokin tarayya la yajma'annakum ila yawmil qiyamati la rayba fi wallahi Allah zai tara ku a wata zuwa ranar tashin alkiyama wanda babu shakka sai ta zo waman asdaqu min Allah haditha waye zancen sa da yafi na Allah gaskiya babu shi kenan abinda Allah ke gaya mana wannan gaskiya ne in an mutu kafin ayi tashi na hisabi din nan da muka faɗa da korama da ceto da sauransu zaman da za a yi a kabari shi ake ce masa barzakh shine nan ka bar duniya baka kuma isa can abubuwan da ake faɗa na lahira ba to wannan transit din shi ake ci masa barzakh to zaman da zaka yi a cikin kabari akwai fitintino a ciki aikin da kai na alkhairi ka ganshi idan sharri ne sai ka ganshi a cikin kabari Allah ya fi mana sharri ya kuma nuna mana alkhairi fitnatul qabri min su'alil malakai min su'alil malakain lil insani ba'da mautihi an rabbih wa dinihi wa nabiyhi fitna ta farko da mutum zai samu a cikin kabari shine tambayan da mala'iku za su yi masa za su tambaye ka man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka za ce wai ubangijinka in kana da imani zaka amsa idan kana da matsala ba za maka iya amsa shi za a tambaye mai addininka ko kana cewa kai musulmi ne fa in dai ba ka yi aikin musulunci ba ba za ka iya ba da amsa ba sannan sai a tambaye ka game da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam in ka bi shi ka rike sunnarsa sau da ƙafa ta za ka ba da amsa idan baka rike sunnarsa ba baka bin annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi ba zaka bada amsa ba fa yathbutu Allahu alladhina afa yathbutu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit wanda suka yi imani sai Allah ya ba su zance na gari ya tabbatar da su akan zance na gari ya tabbatar da su akan la ilaha illallah suka sun bada amsa fa yaqulu al mu'min sai ka ji mumini ya bada amsa ya ce rabbi Allah ubangiji na shine Allah wa diniyal islam addini na kuma shine musulunci wa nabiyyi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai annabi na kuma shine muhammad sallallahu alaihi wasallam wa yudillu Allahu adh-dhalimin ubangiji kuma zai halakar da azzalimai batar da su ba za su iya bada amsa ba fa yaqulu al-kafiru wal murtab kafiri da wanda bai tsaya akan addininsa ba shi musulmi ne amma yana shakin shi musulmi ne amma baya musulunci yadda ya kamata to su ga amsar da za su bayar zaka ji sun ce ha hala adiri ihu za su yi ta yi domin in an tambaye su ba su bada amsa ba za a daka su ne sai mutum ya ta ihu ya ce bai sani ba bai san addininsa ba bai san annabinsa ba bai san Allah ba ma zai ce sami'tun nasa ya ƙulun shay'an faƙultuhu ni na ji mutane ne kawai suna cewa kaza ni ma na faɗa sannan hatsari ne kuma tabbas sai an yi wannan abu kama ja a zarika fil ahadisi sahiha haka yadda muka faɗan nan haka ya zo a cikin hadisai ingantattu an gaya mana mai zai faru a cikin kabari ومنها حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال a cikin hadisai da suke magana kan azabar kabari da fitinan kabari akwai hadisin Anas Allah ya kara masa yadda annabi yake cewa innal abda idza wudi'a fi qabrihi wa tawalla anhu ashabuhu wa innahu la yasma'u qur'ani alihim idan bawa aka saka shi a cikin kabarinsa yan uwansa da jama'arsa da suka kai shi makabarta suka juya suka bar makabartan a annabi ya ce har ƙaran takalminsu lokacin da suka juya suke tafiya yana cikin kabari wallahi yana ji na jin motsinsu duka yana ji to a lokacin da haka ya faru sun tafi yana jin motsinsu suna tafiya atahul malakan atahu malakani to suna juya wannan kuma sai mala'iku guda biyu sai su zo bai adanihi sai su zaunar da shi dan wannan kabarin da kake gani ka za a zaunar da shi a ciki fa yaqulan sai su ce ma kunta taqulu fi hadha ar-rajul ko kana da bayani da zaka faɗa game da bawan Allah nan mutumin nan da Allah ya aiko shi da ƙur'ani ya ce ku bi shi mai za ka faɗa a kansa fa'ammal mu'minu li muhammadin sallallahu ko? fa'ammal mu'minu amma mumini fa yi kula shaɗu annahu abdullahi wa rasulu sai ce na shaida bawan Allah ne manzan Allah ne ya isar da kaza ya yi kaza aka yi ta bayani kan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam fa yi ƙalu lahu undur ila maqarik idan ya bada amsa dade mumini ke ya bada amsa mai kyau sai a daga kansa a ce kalli maq'adika minan nari faqad abdalaka Allahu bihi maq'adan fil janna sai a daga kansa sai a ce kalli gurin zaman ka na wuta in ya daga kai zai ga wutar sa ga tanan ana rurata masifa mala'iku ghiladun shidadun suna gurin suna jiran ya zo a saka shi a wannan wutar za a nuna masa wannan wutar in ya ganta yana ganinta sai a ce kaga bala'in nan ya ganta sai a ce to abdalakallahu biha Allah subhanahu wataala ya canja maka da ita ila aljanna Allah subhanahu wataala ya canja maka ita a cikin aljanna fa yarahuma jami'an sai sai ya ga wuta ya ga aljanna sai a ce to duwan nan guda biyun naka ne amma Allah ya musanya maka wannan ya baka ta aljanna kamar da zo a cikin hadisi dukkan mun nan da mu gani kowa yana da masauki a wuta yana da masauki a aljanna dukkan mu aikinka na kwarai shi zai dauke ka daga na wutan ya kai ka na aljanna yawa in ayyukanka wanda ba na kwarai ba suka yi rinjaye wancan to nan kuma sai a mutu kai mutum wuta ya kai mutum wuta ko a duniya ma ga ana samun haka ga mutum babban mutum ba ƙauye kaga yana da gida a ƙauye yana da gida a birni to duk sanda kaga an ce ya sai da gidan birnin nan ya koma ƙauye abin ya yi kyau ko bai kyau ba bai kyau ba an samu matsala shi ya koma ƙauye duk daɗin ƙauye duk daɗinsa ba ƙauyen da kaga ya zauna ya ci gaba da zaman ƙauye to shi tun daga duniya ma ya samu matsala ba dai yana da iko kuma yana da dama to za ga an koma an ci an samu abin nan ne ko kuma mutum ya bar gidansa da ba a ɗauke wuta mai kaza ya koma gidan da mai azaba to kowa yana da wannan wa ammal munafiqu wal kafiru amma munafiki shine musulmin da yake bin Allah alkafir da kafiri fa yuqalu lahu sai a ce masa ma kunta da qulu fi hadha ar-rajul me zaka faɗa game da wannan mutumin shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa yuqulu sai ya ce la adiri wallahi ba abinda zan iya faɗa saboda bai bi shi ba ka bi shi ba kuntu aqulu ma yaqulu an-nas yace yadda mutane kawai naji suna faɗa ne ni ma nabi wannan yana nuna mana wannan hadisin yana nuna mana girman zuwa makaranta girman ake zuwa makaranta karka yadda ka yi addinin ka dan ka tashi ka samu mutane suna yi kun ga dai wannan wannan abin nan hadisin yana nuna mana duk wanda ya yi addininsa da gani na ake yi wannan addini ba za a karbe shi ba a lokacin da kake da iko ka je ka koya a wannan zamanin namu ga gurin koyarwa kace-kace to sai ce na ga mutane suna yi kuntu aqulu ma yaqulu an-nas fa yuqalu sai a ce masa la daraita wala talait haka ne ko kar Allah ya san ka sani aka ce baka sani ba kar Allah ya sa ka sani sai a dake shi a lokacin da ya ce bai san waye annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba bai san ubangijinsa bai san kaza ba da kamar tambayan nan wa yudrabu bi matarik min hadid sai a dake shi da wata guduma wata guduma ta dutse eh ta karfi darbatan wani duka mai tsanani fa yasihu sayhatan yasma'uha man yalihi ghayra thaqalain idan aka dake shi ya yi ihu dukkan wani abu da yake gurin sai ya ji ihun da yake yi banda mutum da aljani akuyoyi sai sun ji dabbobi bishiyoyi yau wani za ka yi cewa an ce dabba ta razana haka kawai ita kaɗai ta ji abin da kai baka ji ba ne ko ta ga abin da baka gani ba kowa sai ya yi ma'ana abin da ya sa aka wannan hadisin ana nuna mana lalle akwai fitinan kabari akwai wannan tambayan amsawa da za ka yi kuma shine aikin da ka yi a duniya Allah zai baka dama to mun faɗi yanzu nan fitina ta kabari akwai kuma na'imul kabar cikin kabarin kuma akwai ni'ima ga wanda Allah subhanahu wataala ya sa ya bi Allah wa azabuhu akwai kuma azaba a cikin kabari din Allah ka sa cikin bangaren na farko muke kullu man mata nala jaza'ahu min na'imil qabri aw azabihi duk wanda ya mutu zai samu sakamakon sa na jin dadin zaman kabari ko kuma na azabar cikin kabari ne sawa'an qubira aw lam yukbar shin an binne mutun ne ko ba abin ne ba ko abin ne ka ko kar abin ne ka duka zaka ga azaban cikin kabari kai abin da ake da kabari mutuwan kan nan fa ita ce kabari ana mutuwa shi ne kabarinka kowa sai an masa wannan kuma an kawo mana abubuwa a wannan rayuwarmu ubangiji ya yi mana abubuwa da yawa da zai nuna maka cewa abubuwan da ake labarta maka kai ya cancanta a ce ka riƙe ka gaskata duk wa'in abubuwan da muka yi imani da su da ake so mu yi imani da su imani da Allah baka taba ganin Allah ba ba za ka ganshi ba kuma sai a lahira shi ma a lahiran ga muminai wanda ba muminai kalla innahum an rabbihim yawma idhin la mahjubuna su kafirai ba za a bar su ga Allah ba wanda ba su kai ba to mumini zai ga Allah amma sai ran lahira ka san waye annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma kai imani da shi zaka ganshi amma sai ran kiyama Qur'anin nan an ce maka Allah ne ya sauko da shi kuma ka yadda annaba wannan baka taba ganin su ba kuma ka yadda akwai su to kiyama baka yadda ta ba kuma an ce ka yadda kuma kace ka yadda to aka ce maka kiyama akwai ni'iman kabari akwai azabar kabari akwai kaza akwai kaza akwai kaza duk kuma ka yadda to to kana duniya din akwai wasu abubuwan da ake nuna maka su kuma wasu abubuwan ka yadda kuma mutane sun san ƙarya ne ba haka ba ne kuma ka zo kana ba su labari su ba su gani ba kuma su ma sun san ƙarya kake yi abin da ka faɗan bai faru ba amma kuma ba wanda zai buɗe baki cewa la ƙarya kake yi za ku yi mamaki don Allah ‘yan uwa babu abin mamaki a mafarki mafarki kawai bai ishe mu da cewa za a yi tashin kiyama ba mafarki kaɗai bai ishe mu mu gaskata duk abin da aka ce mutum ya zo a hadisai annabi ya ba da labari a kai ba mu gaskata ƙura'ani mafarki kaɗai bai isa mu gaskata akwai Allah ba yanzu abin mamaki muna zaune a nan ko yadda alarama na yake bacci ga shi nan yana gengadi da za ka ce masa koma jikin bishiyan can koma jikin ginin can dan kishin gida a gurin in ba a yi sa'a ba muna cikin karatun nan mu yi karatun minti biyar shi kuma ya yi bacci minti biyar da mafarkin minti biyar muna gama karatu zai ce ani karatun da kuke nan bacci nake eh, mafarki na yi me ya faru ga cewa layi na je kano a minti biyar a minti biyar ce muku na je kano kano to abin ya yi yawa ya ce na je kano kuma bayan ya je kano ɗin ma har ya tafi tigadam wanda daga cikin kano sai ka yi tafiya wajen minti wajen kilomita wajen minti 45 kai mai 45 zuwa tiga daga cikin kano zuwa tiga ya ce muku na je tiga na tsaya bakin dam ɗin nan ruwa yana tafiya dufa minti biyar ya ce muna cikin haka sai kura ya ta biyo mu sai muka fada cikin ruwa don mu tsira da kyar muka tsallake can kuma muka ga zaki duk a cikin masallacin nan kuma in ya gama ba mu labari me za mu fada za mu ce ƙarya kake ba gani ba ya gani ko bai gani ba ya gani amma da gaske ne to mu ma ko mun san ƙarya yake ba haka ba ne amma dai mun san ya gani ya ga gangan ba za mu gaskata shi ta ba mu wasu abubuwa sai mutum ya ce wai yanzu a kabari yanzu ɗan ƙanƙanin gurin nan a ce za a tashi mutum za a masa kaza ka manta Allah ne halicce ka Allah ne halicce ka ya baka irin wannan mafarki din wajil azabil qabri ko dalilin cewa akwai azaban kabari du'a'uhu sallallahu alaihi wasallam fi akhir salatihi annabi sallallahu alaihi wasallam in yana sallah karshen sallar sa yana yin addu'a wannan addu'ar da annabi yake fassarar ta kadai ya ishe mu ai fassarar ta kadai yana tabbatar mana akwai azaba kabari annabi yana cewa karshen sallah in kai tahiyya ko idan mutum yayi tahiyya yayi salatin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wasu kalmomi da annabi ce mutum yake cika sallarsa da ita da addu'o'in nan Allahumma inni a'udhu bika min adabi jahannam Allah yana neman tsari daga daga azaba ta jahannama wa min adabil qabri da azabar alqadaci azaban kabari kaga akwai ta kenan ko wa min fitnatil mahya wal mamat da fitina ta rayayyu da matattu fitinar rayuwa da fituwan mutuwa wa min sharri fitnatil masihid dajjal da kuma sharrin fitina ta almasihud dajjal fitina ta rayuwa mun riga mun santa fitina ta mutuwa har da tambayoyin cikin kabari din da masifa ta kabari da sauransu da kuma fitina ta masihud dajjal dajjal zai zo karshen duniya Allah ka tsare mu da samun dajjal to wannan addu'ar yana nuna mana akwai azabar kabari wa dalil ni'imar kabar dalil yake nuna mana akwai ni'ima a kabari fadin fadin sallah fadin annabi sallallahu alaihi wasallam fil mu'min annabi yana ba mu labari game da mu'mini idza ajaba al malakai fi qabrihi idan Allah ya ba wa mutum iko mala'iku biyun nan suka ma tambaya ka bada amsa yunada yunadi munadin minas sama mai kira sai yayi kira daga sama an sadaka abdi zai ce bawa na abin nan shine Allah subhanahu wataala zai kira daga sama zai ce bawa na ya faɗi gaskiya Allah ya bashi da ya samu ya samu tsira ya faɗi gaskiya fa afrishuhu min aljanna kuma sa shimfida a cikin kabarin sa shimfida irin ta aljanna wa albisuhu min aljanna ku sa masa kayan aljanna to nan gurin yanzu abin da zan mana tambaya wai uzuri yana faruwa aje a tona kabarin mutum ko baya faruwa yana faruwa ko akwai kabarin da aka taba tonewa aka ganshi a cikin wuta babu akwai kabarin da za a aka taba tonewa aka ganshi gashi a cikin gashin fuda ga kujeru akwai to amma yanzu abinda annabin nan ya gaya mana wannan hadisin sallallahu cewa mumini za a tashe shi a masa shimfidan aljanna mun yadda ko mu yadda ba in ku za ka yadda da mafarkin yaron can da na faɗa kuma ka ki yadda da wannan ka zama tsinan ne mahaukaci kun san dalilin da sa nake kawo wayannan akwai fa musulmin yanzu da ba su yadda akwai azaban kabari ba ba su yadda akwai ni'iman kabari ba ba su yadda ba suna kore ta suna nan kuma za su yi wa'azi su ba wancan mutumin ba ba ku ganci ba yanzu yana cewa ba ban da qur'ani to qur'ani ma ya tabbatar min da azaban kabari annaru yuraduna alaiha guduwan wa ashiya wa yawma taqumu as-saatu adkhilu ala fir'auna ashadda al-azab kaga annaru yuraduna alaiha guduwan wa ashiya za a yi ta bujiro musu da wuta dare da rana safiya da marece wa yawma taqumu as-sa'a in kuma lokacin kiyama ta yi kenan wancan azaban kabla an taƙoma sa'a ne kina akwai ta a ce maka mutum za a marka za a kabari za a marka za a kabari ka yadda in ko baka yadda ba ka yadda da mai mafarki da baka ganshi ba ka ki gaskata annabi sallallahu alaihi wasallam as-sadiqul masduq ka gaskata wancan mai baka labarin mafarkin to kai wani iri ne kuma har su za su ba za ka yi mafarki su baka ka ba su labari su ce haka ne yaro yana gaban kai tashi a birkice ya ihu kai faɗi ce wallahi maciji ne ƙato ya zo ya hau jikina ce kuma ka koma baccinka kuma ya tashi ya koma baccinsa to sai a ce a masa shimfiɗa shimfiɗa ta yin aljanna fayatihi min ruhiha وطيبها كو فياتيه كو من روحها وطيبها sai azo a saka kawo masa da yazo masa abin nan din sa kanshinta wa yuslahu fi qabrihi madda basrihi kabarin sa ba fadada masa shi zai zama zai je zai samu kanshi zai samu yalwa a cikin aljannarsa a faɗaɗa masa a kabarinsa kai a faɗaɗa masa kabarinsa to wannan domin imani da shi to za mu dakata ana da kyar muka yi karatun nan kira ka yi karatun nan Allah ya mana taufiki Allah ya amsa mana Ibn Shara Allah ilaha illa ta nasafi wa karatu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh